الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dan uwa barkanmu da sake haduwa a darasi da muke gabatarwa na taujihi na ilmin qira'at al-mutawatira wa shadda wa bil ulum al-lughawiyyati wa shar'iyya ta'silan wa tatbiqan wanda wannan shine zaman mu ko majalisin mu ko darasin mu na 84 muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya muna cikin suratul kahaf za mu tashi ne wato a farkon kista ta annabi musa yawwa to da yake kistar tana da ɗan tsawo kuma akwai taujihil qira'at kenan za mu bi kistar ko da a gurguje ne inda muka cimma taujihi na qira'at sai mu yi bayanin shi to kistar da cikin suratul kahaf tana da bayanai kwarai da gaske imamu sa'adi ya yi istinbati mai yawa karkashin wannan kissa kuma doktor al-asghar wanda dalibi ne na sheikh al-albani rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin albanin zariya kenan shi ma yana da littafi kan da ya rubuta kan wannan kuma malamai suna da istinbatat akan wannan kissa wallahu ta'ala alam to Allah ya ce wa idh qala musa li fatahu ka ambata ma mutanenka kenan ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da musa ya ce ma yaronsa la abrahu kidan ba zan gushe ba ina tafiya hatta abluga majma' al-bahrain sai na zo inda teku biyu sun ka hadu aw amdiya koko in shude ina tafiya huquban lokaci mai tsawo falamma balaga majma' bainihima falamma balaga na alifu tasniya ne lokacin da sun ka kai ga majma' bainihima wurin da teku biyu suka hadu nasiyahu tahuma sai suka mance hut kifin su da suke ci fattakhadha sabilahu fil bahri sai wannan kifin ya kama hanyar shi saraban ma'ana yana tafiya kenan wato ya kama hanya kamar abu ne wanda ke daga sarab ne abin da yake kana kallon shi daga nisa sama hanya yana abin ga an gane ko yawwa to wasu kuma sun kace saraban kamar yayi hanya ce wadda kamar daga ta tayi kamar matsayin rufaffa hanya an gane ko ma'ana kamar abin da ya kama da rami yayi ta tafiya falamma jawaza lokacin da suka wuce qala li fatahu lokacin da suka wuce wannan wurin kenan qala li fatahu wurin da sun kamance kifin su qala li fatahu sai annabi Musa ya ce ma yaron sa atina gada ana ka ba mu abincin mu an gane ko na safi kenan laqad laqina min safarina hadha nasaba an gane ko mun hadu da mun sha wahala game da wannan tafiyar ta abu gada ana bai ce riza ana ba riza in an ka ce riza an kai magailun kasara kuma an ka kawo zalun ba dalun ba ya kuma abinci qala ara'aita id awaina ila as-sakhrati qurra akwai masu karanta ara'aita an gane ko ara'aita id awaina ila as-sakhrati lokacin da munka koma munka taro kenan munka koma zuwa ga dutsi inda sun ka kwanta fa inni nasitul hut yace na mance al-hut ko wato kifi ya ce wa ma an sanihu illa shaitanu an azkura an gani ko yawwa nan wajen karantawa akwai sabani haf ya karanta wa ma an sanihu sauran ƙurra kuma sun karanta wa ma an sanihi amma ba nan ba ta canza tun da zamiri ne ba abu wanda ya mantar da ni illa shaitanu face shaitan an gani ko tun da alkhairi na kan manta sai ka ce shedan ya mantar da kai wa in ma yunsiyannaka shaytan fala taq'ud ba'da dhikra ma alqawmi zalimin an azkurahu in tunashi bai ce wa ma ansanihu illa shaitanu dhikrahu ba sai ce an azkura ya ka masdar munsabik da an da fi'ili mudari'i dan ya bada ma'anar masdar kuma ya bada ma'anar fi'ili mudari'i alladhi yufidu at-tajaddudu wat takrar tunda mantuwar ta maimaitu ya kasa tunawa sai Allah ce wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba kinan yana ba da labari sai ya kama hanyar shi a cikin teku ajaban abin ban mamaki qala zalika ma kunna nabgh sai ce to wannan shine abin da muke nema in wucewa za kai ma kunna nabghi fartadda babu ya'un to anan idan muka duba ma kunna nabgh imam nafi al-madani da imam abu ja'far al-madani da imam abu amr al-basri da imam al-kisa'i sun karanta ma kunna nabghi an gane ko ma kunna nabghi amma idan za su wuce in wajen tsayawa ne su yi makon na nabgho an gani ko shi kuma imamu ibnu kasir al-makki da imamu yaqub al-hadrami al-basri sun karanta makon na nabghi waqfan wa waslan kidan ko da tsayawa za su yi ko da wucewa za su tabbatar da ni za su tabbatar da ya'un to madalla su kuma sauran sun karanta makon na nabgho kenan sun shafe ya'un في حالة الوقف والوصل إمام الدكتور فاضل سام الرائي من يتفق التعبير القرآني ده البلاغة القرآنية أه بلاغة الكلمة في التعبير القرآني ده كما أه لتاف لمسات بيانية ده معاني النحو ندعي ده نبي ده نأكل نهو irin waɗannan wuraren yana musu wani tafsiri balaghi amma yana da kuskure a ciki shi ne sai ya ce to makon na nabri an shafe gainun saboda mi saboda eh ba ya'un an shafe ya'un wadda ke tare da gainun kiran mi yasa sai ya ce saboda abin ana gaugawar shi ne ya ce kamar kamar shafe haraka ko shafe harafi yana nuna abu ne da gaugawa to wannan taujihin shi ba za a hana shi a balaga ba tunda abu na wanda bai dace a shafe shi ba an ka shafe a tsa'irin larabci sai dai abu guda kamata mu gane anan in duk qurra'u ne sun ka shafe shi to wannan balaga ta tabbata a duk cikin qira'at idan wasu qurra ne sun ka shafe shi wasu ba su shafe shi ba kenan sai zamanto wannan taujihul balaghi yana da alaka da qur'an qira'at da ta shafe wannan harafin ko haraka din amma bai shafi qira'at da ba ta shafe shi ba kina sai zamanto waccan wadda ta kawo harafin ja'at alal asli yanzu kaka bin misali qira'a ta nafi' da Abu Ja'far an gane ko muna ganewa da Imam Abu Amr ibn al-Ala da Imam al-Kisa'i sun karanta ma kunna nabghi fartadda bi ithbat ya amma su fi halatul mi fi halatul wasl lil waqf sai mu ce to kenan fi halatul wasli sun tabbatar da ya'un fi halatul waqfi sun tsaya kinan cikin wasulkin su babu wancan tawjihul balaghi cikin waqfikin su akwai wannan tawjihul balaghi muna ganewa na hasfimi na hasfuliya shi kuma yanzu misali in mun ka zo qira'a misali ta ibn kathir al-makki da imamu yaqub al-hadrami al-basri an gane ko sun tabbatar da ya'un waslan wa waqfan ma kunna nabghi fartadda ko ma kunna nabghi fartadda ala asari ma kasusa sun tabbatar da ya'un fi halatul wasli wal waqf kenan su wannan tawjihul balaghi babu shi wanda sun kace ma kunna nabghi fartadda ala asari ma sawa'an za su tsaya ko za su wuce qala zalika ma kunna nabghi kaga fi halatul waqf qala zalika ma kunna nabghi fartadda sai wato wannan wajhul balaghi ya tabbata a cikin wadannan qira'atin wadanda ba mu kawo sunayen su tunda su kadai da ba mu faɗa ba kenan sai zamanto mi sai zamanto a cikin qira'a su an gane ko kenan ya tabbata abin nan alwajhul balaghi cewa an shafe ta saboda nuna sur'a abin da suke nema waccan kuma ta zo fil asli ta bayyana nabghi fi'li ne mudari'i marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-damma al-muqaddara 'ala al-ya mana'a min zuhuriha wato as-siqal to irin waɗannan waɗansu sun yi ta suka zuwa gare shi saboda yana taujihin wato wani lokacin bai taujihin kamar wajhu na balaga da qira'at gaba daya sai dauke wata qira'a guda sai ya taujihi da ita ya kamata yayi ishara zuwa ga wata qira'a wanda ba wannan ba ta zo sabanin wannan ita ko ga yadda kamata ita taujihin ta mun gane wannan ko almuhimmu annabi Musa ce zalika qala zalika ma kunna nabghu wannan ai shine muke nema fartadda sai suka koma baya nan ba ridda ba sun kafirta ala asarihi ma akan gurabun tafiya su kenan qasasan suna bin diddigi shine qasasa to fa wajada abdan min ibadina Allah ce sun ka iske bawa daga cikin bayin mu atainahu rahmatan min indina mun bashi rahama daga wajen mu shi yasa wasu malamai suka ce khidr kenan annabi ne tunda kalma ta rahma wani lokacin qur'ani tana nufin ni tana nufin annabta wani lokacin kuma ba tana nufin annabta ba to kaga wannan bai zama nasi karar cewa khidr annabi amma sai dai a nemi wasu dalilai wanda su karfafa wani ra'ayi wanda sun ka tafi cewa annabi ne sun ka ce Allah ya ce wa ma fa'altuhu an amri yace ba da umurni na ni ba kin da umurnin waye da umurnin Allah sun ka ce to bayyuwa ya zama to ba annabi bane ibnu kathir in ban manta ba shi daga cikin wanda sun ka tafi akan wannan yace to atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma mun bashi daga wajen ladunna ladun tana nuhin wajeina an gari ko qayyiman liyunzira ba san shadidan min ladun to ilman mun bashi ilmi shi yasa wadansu daga cikin abinda sun ka kirkiro wani ilmi da aka ce ma ilmul ladunni ilmul ladunni wai shine su yi aiki da shari'a wadda sa'a ma shari'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wani ke kiran kansu yan hakika in sun yi zina wai ma'ana kai na ganin zina ce saboda su kai kana aiki ne da shari'a annabi sallallahu alaihi wasallam su suna aiki da batinin shari'a yan hakika to wannan kuskure na an gane ko saboda wanga abu da ya faru da annabi Musa alaihi wa alihi na afdalus salatu wa tammu taslim da Khadir abu ne wanda nassi ne tabbatar da shi an gane ko to shi kuma ilmul ladunni wanda Allah ba shi cikin Qur'ani yake to kai kuma ina ka waye baka shi kaga baka da izini shi yasa waɗansu za mu zo ƙarshen kista za mu yi bayanin irin su wanda suka cewa kenan suna da ilimin laduni ko sun saba ma Allah suna da hujja wannan magana ai hattara da ita to qala lahu musa sai adabi musa ce ma wannan mutumin hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rushda shin hal attabi'uka shin ka yana kaga nan tare da cewa annabi musa tunda in ka dibi tafsilin kistar da ya zo waɗansu ɓangarori sun zo na kista a cikin riwaya ta imam bukhari da muslim da an kai ta kawuwar abin nan asalin kista an tambayi annabi Musa man a'lam wani na fi sani sai ce shi sai Allah ce akwai bawa na mai ilimi ka je wajen shi ka nemi ilimi tare da cewa annabi Musa da an kace man a'lam ba yana nufin yafi kowa sani ba Allah amma ana son mai ilimi ya zama tomi da tawadu ba sai ko fahimta ba to da annabi Musa ya zo wajen neman ilimi sai ce hal attabi'uka shin ka yadda in bi ka ala an tu'allimani ka sanar da ni imam nafi almadani da imam abu jafar almadani da imam abu amr ibn al'ala albasri sun karanta ala an tu'allimani an gani ko ala an tu'allimani waslan la waqfan in za su wuce amma da imam ibn kathir almakki da yaqub alhadrami albasri sun tabbatar da ita waslan wa waqfan ya unkin ala an tu'allimani sauran kuma sun karanta ala an tu'allimani mimma ullimta rushda ka sanar da ni abinda an ka sanar da kai rushdan na shari'a ina fata an fahimce ni imam abu amr ibn ala al-basri da yaqub al-hadrami al-basri sun zan al-basriyani sun karanta mimma ullimta wato rashadan masali kun fahimta ba rashadan kenan shirya rushdan shirya ina fata an fahimci ni kenan kore sai zamanto ana faɗa shi a larabci qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra yace kai ho baka iya hankulin tafiya tare da ni imam hafs duka waɗannan wurare mai iya mai iya din nan shi ya karanta su da fathil ya an gane ko yawwa sauran kura kuma sun karanta ma'i ma'i kaka jira ce qala innaka lan tastati'a ma'i sabran kace akwai kuskure a'a da wuce kira yake karantawa kuma wanda ya karanta ba iya shi ba sai ka tambaye cikin ra'ayi karantawa wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra ya za a yi kai hankuri game da abin da kake wai sani da shi ba wannan ya nuna cewa ashe dan adam in bai san abu ba bai da hankuri akan shi shi yasa zaka wasu yara suna da yawan tambaya at-tataffur suke kiran shi curiosity an gane ko da english kuma curiosity alama ne in yaro da yawan tambaya suka ce alama zai yi ilimi kenan kuma alama ne in yaro yana da kiwa alama zai yi ilmi kenan alama ne in yaro yayi yawan kuka tun shi na karami lafiyar salo yana yawan kuka alama zai yi ilmi kenan sun faɗi wasu alamomi waɗanda tajriba ta bada su ba wai duka ba amma dai alama ce wallahu alam qala satajiduni insha Allah sabirin yace da sannu zaka same ni mai hakuri wala a'si laka amran ba zan saba maka al'amari ba qala fa in ittaba'tani yace to idan ka bi ni fala tasalni an shay'in kakka tambaye ni wani abu an dare ko yawwa kenan imam nafi' al-madani da imam abu ja'far al-madani sun zami al-madani da imam ibnu amir sun karanta fala tas'alanni an gane ko fala tas'alanni an shay'in sai da manto kenan an nunu taukidi ce nan kamar hani ne masa fala tas'alanni kakka tambaye ni shi ko fala tas'alni nunu nunul wiqaya ce an gane ko kenan taqin nun min al-kasr to wacce ya ce falatas aliyunku falatas alanni to wanda mai nuna taukidi tana nuna ya yi masa hani ne kwarai ko ko daga farko ya masa hani daga baya kuma ya ƙara maimaita mishi ba sani ko mun fahimta ba kakka tambaye ni kan wani abu an shay in hatta uhdisa laka minhu dhikra hatta inna wato uhdis hatta uhdisu hatta uhdisa laka minhu dhikra ma'ana sai inna ambata maka abinda ya shafi fassarar shi an gane ko yawwa kaga hatta uhdisa bai ce hatta uhdisu ba uhdisa sai in an haddasa ma laka gare ka minhu daga gare shi zikiran ambatu asalin shi hatta uhdisu laka minhu zikra amma ce uhdisa saboda mi saboda ya kawo al'umum sai an yi maka bayani bai ce sai in nayi maka bayani ba saboda bayanin tana yiwa ai daga wajen Allah zai fara hito wasu ne kaga annabi Musa kaji balagar da annabi in tabe fantalaka Allah ce sai suka kama tafiya hatta idza rakiba fi safinati kaga fantalaka ya nuna shi Yusha dalibin Annabi Musa ya dawo tunda can cikin hadisi ya tabbata sunan shi Yusha mun gane ko da an kace inda an ce fantalaku kina sun zo su nawa su uku amma da ce fantalaka yana nuna Yusha bai ciki a zahirin alifu tasniya inda mun samu kuma abin da ya tabbatar da yana tare da su sai mu ce to nan jami'i ya fara daga mutum biyu amma dai fantalaka nuna Annabi Musa ne da shi hatta idan rake ba fi safina har sai sun ka shiga cikin jirganyar ruwa kharaqaha sai ya wato kharqa ya kece ta ana nufin ba dukanta ba allonta wani ɗaya daga cikin allunan ta ya datsi shine kharaqaha ko ya tsaga ta ko ya fasa ta duk zaka iya cewa haka ita safina jirganyar ruwa in kuma kace jirgin ruwa ya koma muzakkar qala sai annabi Musa ya ce a kharaqataha yanzu za ka tsaga wannan jirgin ruwa litughrika ahlaha don ka nutsar da mutanenta tughrika kenan daga aghraka yughriqu ighraqan imamu hamza da kisa'i da khalaf sun karanta li yaghriqa ahlaha dan mutanenta su nutsi to nan wagga qira'ata baka li yaghriqa ahlaha ahluha li yaghriqa ahluha ahluha yazan fa'il a qira'ata hamza da kisa'i da khalaf li tughrika dan ka nutsar kenan fa'il ya kuma zo ga Musa ahla hasir mutu shine maf'ulun bihi yace to laqad ji'ta shay'an imra ka zo da abu lalle abu mai ban mamaki eh ya kuma zo ga Khidir eh a li tughriqa annabi Musa dai eh zai kuma zuwa ga Khidir tunda shine ya tsaga zai ya tsaga abin nan ya tsaga jirgin ruwan afwan haka ne to idan muka duba cikin tajihul qira'at al-ashr bil qur'an a safhata 187 suke cewa wato qira'an li tughriqa ta jamhur kenan sun kace tawjihin ta fa innaha khitabun min Musa lil Khadiri alayhi assalam wa qad jaa qablaha akhraqtaha kaga an danganta fasa jirgin zuwa gawa Khidr to kuma laqad ji'ta kenan kaga nan akharaqtaha an yi taujihin ta kenan da as-siyaq as-sabiq nan kuma laqad ji'ta shay'an imra shi ko da as-siyaq al-lahiq laqad ji'ta shay'an imra kenan kaga li tughriqa amma li yaghriqa kaga sai zama to fi'ilin bai da alaka da da khadir kai sai mun gane ko tunda su mutane an kace za su rutsi to amma munasaba menene alaka tsakankanin qira'at kenan domin dalilin da yasa an ka danganta nutsewa zuwa ga mutanen an gane ko saboda shi khidr shi an ka danganta keta allon jirgin to bayan an danganta ketawa zuwa gare shi to kuma shi ya sababa mi nucewarsu idan ya sababa nucewarsu sai su yi sai su nutse shi ne alaƙa tsakanin ki a cikin daga nan sai ce kala alam a kul innaka lan tastati ama iya sabra yace ashe ku ban baka labarin ba cewa kai baka yi hankulin ta tare da ni kala la tu'akhidni bima nasitu yace kakka kama da abin da ni mantuwa wala turhiqni min amri usra gakka gajiyar da ni a cikin al'amari na ka bani wahala arhaqahu shine wato ya wahalar da shi Allah ce to fantalaqa sai aka cigaba da tafiya hatta idza laqiya gulaman sai da sun haɗu da wani yaro faqatala sai ya kashe yaron an gane ko to kaga yaro bai muku walihi ba kamar yadda yanzu bani Isra'ila suke ta kisan kananan yara babu wani abu wannan yana nuna kamar irin yadda Fir'auna ya kisan ƴaƴansu ba gaida ba dalili kaga su ma sun samu sa'a suna suna aikata mu mutane haka kuma suna jiran duniya ta yi musu kyau a haba mallam bello gashi nan kisan falasɗina suka yara ƙanana ma da marasa lafiya rashin imanin su yayi yawa yanzu gashi nan dai irin ita ma ta fara kai musu haji har cikin gidajen abin da nasu gidajen likitan su wai an gwada wani wani dan sandan Isra'ila ne ko soja yana cewa wai irin ƙasa ce ta ta'addanci tana kai ma gidan likita haji kaje wata magana ha a bara mu wanga shi gidan likitan ai sama yake shi ramun dama an yi su ne saboda mutane su shiga kasa su yi bacci dama akwai su kuma sun san da dama ai ba su da gaskiya tun da kwace kasashen mutane da suka kenan sun san da kullu ana iya kai musu haji to sai an kai gidajen kasa saboda sun san dama ba su da gaskiya an kai abin ga su abin ga sannan kuma ai ira abin da su giga musu su suna da makamman da ke shiga cikin kasa eh yanzu shi ya ce an yi musu ta'addanci an kashe an kashe mutane a ofital ku daga zuwa ana raba mu talakawa abinci na Falastinawa kun hana akai musu abinci da sama ake jefa musu abinci kuma ana raba musu abinci kuma ku zo ku halbe su da makamai har ku jiran a ce a tausaya muku a tausaya mawa kadan sun ka gani wannan ma dan saboda yakin bai kace ne ta ko ina bane in yakin ya kace ne ta ko ina shikenan ai kare su ta kari dan ma larabawa suna da wasa ne lokacin da kamar su yake Isra'ila kenan sai a gami ko da akwai sabani tsakanin su da iran yanzu fursa ce samina sai su ce yanzu to a tattalo sai a fara gabas da yamma kudu da arewa a gami shi kenan a yau mallam bello ina su ina tsayawa a yau ita isra'ila ta haɗu makami tana bambanta iran na da ta shaba larabi kashewa da ta kai sa'a ta samu a yau gabas da yamma da kudu da arewa sai a gami shi kenan Allah ya kyauta. A'a lokaci to da Allah bar maka ne sani malam Bello saboda bani Isra'ila al'umma ce mai sharri kwarai da gaske kuma su Laraba su kasu babu yarda wa junan su babu yarda wa junan su shine matsala din wallahi kuma an yi filtren kasashen su zaka iske in filtren kasashen su da ka tashi dauka wani mataki in baka yi annaya ba akwai wakilin Yahudawa tare da kai dole sai an yi takatan tsam ko irin kin ga yanzu gibo sai da suka kai wakilansu ba a da labari ya yi suna suka ba da labari inda manya-manyan sojoji suke rayuwa eh nasu an kai ta kashe su to amma sun gano mutane saboda rezon su an ka gano yanzu su ko suna an ka kamo da guda-guda sai a ɗarma mutum ga misil in za a halba misil sai a jefa shi ƙasar da ma aiki yanzu hakan na su ko sun kai musu eh tare da misil in za a halba sai shi haɗa can isra'ila ba su da shi kai ma aiki ba to ita can shi a ƙara da su jasusi Allah ya kyauta dan leken asiri ai musiba ne almuhimmu yace qala aqatalta nafsan yace mai bukara kashe rai zakiyatan tsarkakakka muna ji ko shine zakiya eh wato abin nan imam nafi' al-madani da imam abu ja'far al-madani da imamu ibn kasir al-makki da imamu abu abur ibn al'ala al-basri da imamu ruwais wanda rawi ne na yaqub an gane ko sun karanta zakiyatan ismul fa'il an gane ko asalin zakiyatan zaki watanni daga zaka ne yazku abu ya tsarkaka shi sa zakka zan jam'in ta az-zakawat ba ta az-zakayat to zakiyatan dai tsarkakakka zakiyatan kuma sai da manto siga ce ta mubalaga wanda tsarkinta ya kai ya kawo ina fata an fahimta mun gane ko yawwa zakiya da zakiya suna da wato abin nan sun kace an ce zakiya ismul fa'il ne ko ba karan bane sun kace kuma ah, zakiya fa'ila ne mubalaga ce ta min zakati da tahara tunda fa'ila ko fa'il yana irin kuwa lil mubalaga ko ba ka ba yawwa lil mu- lil mubalaga yana irin kuwa cikin siyagul mubalaga kidan wa zabar da tsarkin ta ya kai tunda yaro duk duniya ba wanda ya ci gare hindi yi ko a shari'a ta addinin musulunci ko a shari'a ta turawa ko shari'a ta mahaukata shi yaro ba a cewa ya mallaki hankalin kai shi yasa yara ba a kai su gidan kasu sai dai an fahimci suna dauke da wasu munanan ɗabi'o'i a yi gidajen da za a ganin ko ana iya samu a yi musu tarbiyya shi yasa isra'ila lokacin da sun kaso kashe isaac rabin shugaban prime minister isra'ila wanda an mai sassaucin ra'ayi an gane ko Uh, wanda yake kira cewa gaskiya yaƙi da falastina bai ka alkhairi kuma ana zalunta su a dibi wuraren su da an ka kwace a basu a zamanin lahiya ina yaro dan karami ya sabin daga halin shi sai sun ka huta eh to kaga shi yaron ba a zuwa shari'a da shi ban sani ko mun fahimta ba eh su wai hujjar su kenan sun kare da shi to gashi nan yanzu kuma sun hada ma bala'i a to ba gashi ba Allah ramma a ba gashi ba sun fada ma bala'i Eh, tun da yanzu tun suna yi da waɗanda sun kafi karfin su har sun zo da waɗanda su ma sun yi karfin su ko kuma karjar barjar za a yi eh amma zalunci haka haka ka'idar take mm sha'ir yace la tazlimanna idza ma kunta muqtadiran fa adh-dhulmu akhiruhu ya'tuka ya'tika bin nadali tanamu aynaka wal mazlumu muntabihun yad'u 'alayka wa 'aynu Allahi lam tanam yanzu to a katalta nafsan ka kashe rai zakiyatan ko zakiyatan kenan zakiyatan ya nuna tana da tsarki zakiyatan ma wadda ta kai matuƙa wajen tsarki yace laqad ji'ta shay'an nukra ka zo da abun da yake abin kyama ko ba garan bane wato eh, abin nan imam nafi al-madani da imam abu ja'far al-madani sun zami al-madaniyani sannan kuma da imam yaqub al-hadrami da kuma abdullahi ibn zakwan wanda rawi ne na ibn amir da shu'ba wanda yake rawi ne na asim sun karanta nukura sun yi ma kafin zamma su ko sauran sun karanta nukura duk dai wannan bai canza ma'ana an gane ko sabani ne karantawa kadiba kuma cikin alqira'at wa atharuha fi tafsiri wal ahkam a shafi na 908 dan kaga karin bayani shi wajen litughriqa ahlaha kadiba cikin alqira'at wa atharuha fi tafsiri wal ahkam a safha ta 876 in kana son karin bayani da kuma sauran littattafan tafsiri da sun kai ta'arruf a tawjihil qira'at ko ba haka da bari Eh, don mun baka misalin littafi guda ko biyu ba shi ke nuna sai su ba Mm-mm. wanga inda zaka samu kusa kusan amma in kana so tun da mun haɗa maka fashi shi kuma ka san aya ko wace sura ce sai ka ɗauko littafin tafsiri daban-daban in kana da rabon ganewa sai ka gane ba wai mun baka littafi mun ce maka dole sai shi zaka duba eh qala alam aqul laka eh ko ba haka ba eh warshi tana da mi shi na da naqlu qala alam aqul laka ko yawwa sai malaman balaga ta qur'ani sun kace can sai ce qala alam aqul innaka bai ce laka ba to da lamarin ya kara kamari sai ce qala alam aqul laka ashe ban gaya maka ba can ko ashe ban gayi ba alam aqul ban ce ba nan kuma alam aqul laka ban hu gaya maka ba innaka lan tastati'a ma'iya sabra lalle kai ba za ka yi hankuri tafiya tare da ni ba hafsu ya karanta ma'iya sauran sun karanta ma'i qala in sa'altuka an shay'in ba'daha fala tusahibni yace to zuka in ni sake tambaye ka da kaka kaka tafi tare da ni qad balagta min ladunni uzra ka karbi uzuri ka kai mutuka wajen karba uzuri daga gare ni fantalaka suka tafi gaba da tafiya hatta idza ataya ahla qarya sai da sun ka zo ma mutanen wata alqarya istat'ama ahlaha suka nemi su ba su abinci ta'ima ya ci abinci istat'ama ya nemi a ciyar da shi ghafara ya gafarta istaghfara ya nemi a gafarta mishi fassara ya fassara istafsara ya nemi a fassara mai tadullu ala talab amma ba shi kadai take nuhi ba alifun da sinu da ta'un tana iya dukkan ma'ana hiya da goma a larabci ya kamata ma'ana ko guda kullun ka je cikin il- littafin ilmu sarf sai ka zo sai ka ga ma'ana nawa alifun da sinu da ta'un suka duka sai ka riki in ka zo sai ka aza cikin sha uku din nan wacce ce dan kar ka zo kullun ka bada abu guda a wuce da kai fa abau an yudayyifuhu ma sai suka ki su bakuntar da su su dauki nauyin bakuntar su kaga da abdiyafa kenan wa ahkamu hafil islam sai ka ɗauki abin nan ga ayoyi na annabi ibrahim ya yi ziyafa ta mala'iku ga wanga fa abu an yi ziyifu mashin kwana nawa ne ake yi menene ladubba adabu ziyafa shin bako ya kamata ya ladabtu shi wanda ya karbe shi ya kamata ya ladabtu gashi nan dai fa wajada fiha jidaran sun iske wata katanga yuridu an yanqadda katangar tana son ta faɗi sai wasu malamai sun kace majaji na saboda ba a cewa katanga tana da irada a'a in dai Allah ne ce tana son ta faɗi to shi Allah yana fahimta daga katanga abin da mu ba mu fahimta an gane ko don haka irin wannan tawili na malaman balaga malama akida ba su yarda da shi ba fa aqamahu sai tsayar da ita ita katangar kenan a larabci jida namiji ne a Hausa katanga mace ne shi yasa mu shi yasa muka ce sai ya tsayar da ita tunda fa aqamahu inda da Hausa na sai a ce fa aqamaha qala sai ce laushi ita da dai ka so lattakhazta alaihi ajra da ka karbi lada kina abe yaka tunda waɗanda mutane dai ba mutane da masu mutunci ba ko ba ka mari to imam abin nan ibn kasir abin nan al-makki da imam abu amr ibn al-ala al-basri da kuma imamu yaqub al-hadrami al-basri sun zami al-basriyani sun karanta latakhista alaihi ajra latakhasta daga ittakhadana mun gane ko latakhasta an gane ko daga ittakhadana shi kuma ittakhadha malamai sun yi sabani akan shi guda biyu wasu sun kace daga akhadana an gane ko sai an ka kara alif da ta'un an kace ittakhadha an gane ko to wannan alhamza sai an kamar ta ni ta'un sai kuma ittakhadha wasu malamai suka ce a'a wanka qira'a ta Abu Amr ibn al-Ala da Yaqub da kuma Ibn Kathir fi'lin shi takhidana takhidha yattakhadhu to wanga fi'lin shi da an ka kara ba alifun da ta'un sai zaman to ta'un ta hado ta'un sai aka ce ittakhadha mun gane ko yawa to amma inda shi na ayaka wata ce ittakhidha ina fata an fahimta to alayi ta halli akwai sabanin malamai na sarf kamar yadda akwai sabani wajen fazayyal na bainahu da kuma wajen wa man yuwallihim yawma idin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi a daidai wadanda kalmomin ka duba ka gani zaka ga khilafat na malaman ilmu sarf cikin ad-durr al-masul fi ulum al-kitab al-maknun la as-samin al-halabi al-muhim da kaso da kare ka la da qala hadha firaqu bayni wa baynik yace to wannan shine rabuwa ta da ni da kai sa'unabbi'uka bi ta'wili zan baka labarin ma lam tastati' alayhi sabra abinda baka da iya hakuri akan shi yace to amma safinatu ita jirganyar ruwa ita amma harafi da na at-tafsil inji malamai ka rike da kyau at-tafsil rarrabe abubuwa kaga zuwa an fara rarrabe su amma safinatu ita jirganyar ruwa fakanat limasakina ta miskinai ce an gane ko bai ce li masakini ba saboda mamnu'un min as-sarfi mafa'il sai ga muntahal jumu'a ya'maluna fil bahri da suke aiki a cikin teku fa aradtu yace sai ni so an aibaha ko in yi mata aibi ma'ana yin aibata ta in yi mata illa an gane ko yawwa wa kana wara'ahum malikun bayan su kuma ko akwai sarki ko ya kudu kulla safinatin ghasba wanda yake karɓar dukkan jirgin ruwa ghasban kwace da ƙarfi kenan mun gane wannan ko yawwa to nan sai malamai balaga sun kaci kafin ba mu je balaga wannan ke nuna ashe miskini ya fi talaka ta samun abu dan ka gana an ce an masa filu su kanin limar sakina miskine ne amma suna jirgin da suke aiki kina wanda ya nuna miskini ya fi talaka dama dama don shi talaka fakiri bai da abin da yake aiki da shi balle ne nemi abinci da wannan ne malamai sun kai tarjihi duk da ke sun ce fakiri ya yi miskini amma dai in muka duba nasoshi miskini ya yi dama dama mun gane ko ya ce to wa ammal gulamu shi ko yaro to ya akhudhu kullu safinatin kullu safinatin dukkan jirgi malamai sun kace an shahe wani abu kullu safinatin salihatin dukkan jirgi mai kyau don da yana karɓar dukkan jirgi da babu buƙatar sha'aiban ta wancan jirgi dalilin da ya sami mata aibi don ka sarkin shi karbe ta sai zama to sai ka kaddara wato sifa an gani ko ya akhudhu kullu safinatin salihatin ghasba tunda in koce yake karba to me amfani kuma ai musu illa babu amfani yawwa to fa aradtu ana aiba kuma ce ya so shi mata illa kuma alhali ya yi mata illa don ya ce kharaqaha kuma kadan bane eh da ni so in yi mata illa na yi mata illa amma ba illar da za ta halaka gaba ɗaya ba ba sani ko mun fahimta ba illa ce ta maslaha shi yasa wani lokaci ko a ilimin tarbiyya da yawan yaro in shi na karami daga shekara ɗaya zuwa shekara ɗaya zuwa biyu zuwa uku yana buƙatar uwa saboda ita uwa an zuba mata tausayi daga lokacin da yaro ya kawar kai shekara bakwai to kuma an yi buƙatar uba gare shi saboda tausayin uwa wani lokaci zai sa yaro shi lalace tausayin kaka zai sa yaro shi lalace an gane ko haka jagoranci haka da'awa duk in kace zaka rabin da mutane suke so karshe za su gane kai ba musu yinsu bane mai hudin gaskiya mai kokarin ayi aiki a ce nasara ba a son shi amma yau da gobe yau da gobe za a gane lalle shine mai gaskiya shi yasa galibin mace take nadama a karshen rayuwarta saboda makaryaci take bi ta bar mai gaskiya na fata mun ne wanda ibi baki ne dan MC katon kaddara an gane ko duk wanda ke kwatanta mata ga hanyar da zabi ina ba ta ganewa tunda MC ya taho sai ya lalata mata rayuwa ya yi mata ciki ya gudu ƙarshe ta gane ashe makaricin banza ne mun gane ko to haka malamin da yake son al'umma wani lokaci sai in ya mutu ma zo a gane shi ne mai gaskiya waɗanda masu abin da ashe yan cuwa cuwa haka shugaban daga son a yi aiki da gaskiya a gina abin da zai gina ƙasa gobe ba a so ne an yi so wanda da kuwa ya ce ai kaza ai kaza ya ɗebo bashi ya ƙara ma ƙasa ya ɗanɗan muku ai kuwa shi a wace amma wanda zai cewa a tsaya a gina ƙasa a yi kaza a yi kaza ce kayi wancan ya cika tsanani da yawa an gane ko to shi yasa uwa galibi son ta a ƙarshe zai cuta ma yaro in ba an yi hattara ba balantana kaka ita ma mun gane ko kaga illar da yayi a zahiri bannata ake gani amma a ƙarshe menene maslaha ce duk duniya ba mai wanda ya sa maka yuka ya hosa cikin ka in ba likita ba ko ga nan bane amma kuma da ya sa maka yuka ai ba a taba neman shari'a ba saboda maslaha kata an ka yarda shi hosa cikin jide da ke wani abu arama eh yau in babu irin wannan baɗi kuma ina za'a ko kuma a raba ko shugaban kasa likita na wasu jiki in bai da lahiya amma oh za ka koyi hattara duk mutumin da kan gaira son ka zan wani abu da wuya a farkon rayuwar ka kaso shi ba ka son shi ka yi son irin yanzu kun kama fada inda aka zama a yi shashayi a yi kaza mutane na son ta amma ka son ka zo wajen malam saboda malam na ce ma yi kaza yi kaza yi kaza kai kuma ka so a ce ma kai to in baka bi mallam ba shekara goma a sha biyar zuwa ashirin waɗancan wanda sun ka bi mallam su za su ma wani abu kai ƙarshen ta sai ka ƙare ɗan hirar banza ɗan nasaru da nazamu to to wa ammal gulamu shi matashi yaro kenan fakana abawahu iyayen shi nan an ce abawahu li taglibi janibi dhukuri ala janibi al-inas dan ba ana nufin ƙato biyu suna aihuwa eh ƙato biyu abun da abun in sun ka haɗu to ko shekara dubu za a yi ba su ba da ɗa dan kaure zai ce qur'ani ya ce maza biyu suna yi aure ku yi hattara fa kana abawahu mu'minaini iyayen shi sun kasance mu'minai fa khashina sai mun ka ji tsoron an yurhiqahuma tughyanan ya gajiyar da su da tughyanan ketare iyaka ma'ana ya zamanto ya ketare iyaka ya sa su su ketare iyaka wa kufran ma karshe su kafirta kaga wannan zama kashewa son da idan yayi yawa kai ba son da ba duk abin da kake so in dai ba son Allah bane kai yarda yadin jayika to sai maka illa a rayuwa in baka yi anniya ba sai in ka tuba mun gane ko yawwa fa aradna sai mun kaso an yubdilahuma rabbuhuma daga abdal yubdilu ibdalan in ji malaman lugha shi kuma imamu nafi' al-madani da imamu abu ja'far al-madani sun zan al-madaniyani da imamu abu amr ibn al-ala al-basri sun karanta an yubaddilahuma daga baddala yubaddilu tabdilan ina fata an fahimce ni kenan sai mun kaso ubangijinsu ya musanya musu an gane ko khairan minhu zakatan ko wanda ya fishi tsarkaka shi yasa malaman tawjihul qira'at al-ashr bil qur'an sun ka ce waɗanda sun ka karanta zakiyatan al-kufiyuna da asim da hamza da kisa'i da khalaf da kuma ibn amir ad-dimashqi da rawh sun karanta zakiyatan sauran sun karanta kuma zakiyatan sun ka ce to ita ƙira'a ta zakiyatan fa'ilun ne an gane ko sun kace to kenan sai zamanto ablahu fil fil fil wasf wal madh suna ana taujihin ta da abin da zo cikin suratu maryam inda Allah ya ce mi inda Allah ya ce li ahbalaki gulaman zakiya bai ce zakiya ba yawwa ko ba ka nan bari yawwa to to in mun ka doki nan an yubdilahuma ko an yubaddilahuma a qira'ata nafi' da Abu Ja'far da Abu Hawar an yubaddilahuma da an ka zo taujihin waɗannan qira'atul ashr bil Qur'an in ka diba cikin taujihin qira'atul ashr bil Qur'an a safa ta 188 sai sun kace ita qira'a an yubaddilahuma an kawo mata taujihi da abin da zo cikin alqur'ani wa idza baddalna ayatan makana ayatin ko ba haka nan bane sannan kuma ita ko qira'a ta an yubdilahuma wa in aradtum istibdala zawjin istibdala dole kaga ana nufin al-ibdal shine wato musanyawa kaga istabdala na bi ba'ana abdala mun gane wannan da kyau kidan ko ce tana da abinda yake yi mata wato taujihi an yubdilahuma rabbuhuma ubangijin su ya musanya musu khairan minhu zakatan wanda ya fishi tsarki ko ko wanda adda tsarki tunda shi yanzu ba tsarki gare ba tunda kafiri ne zama a'a ko kuma a lokacin da yake yana da tsarki tunda yaro ne an ka kashe to ba na so a samu musu wanda ya fishi tsarki tunda ba a sifanta shi da kafirci wa aqraba ruhman kuma wanda ya fi wato tausayi an gane ko yawwa imamu ibn amir ad-dimashqi da imamu abu amr ibn da imamu abu ja'far al-madani da imamu yaqub al-hadrami al-basri sun karanta wa aqraba ruhuma sun yi maha'un dhamma su ko dan sun karanta ruhman wato abin da sun yi mata sukuni mun ji wannan da kyau yawwa sai ci gaba da bayani wa ammal jidaru shi ko katanga fakana li gulamai ne yatima fil madina ta kasance ga waɗansu yara a cikin gari wa kana tahtahu kanzun lahuma sannan kuma karkashin wannan akwai kanzun taska arziki lahuma tasu wa kana abuhuma salihah baban su kuma nagari ne hakkin so shi suke kawo yadda aji dukiyar da ya ga mutuwa ta zo mai amma dai shi dai Allah ya san da akwai dukiya anan waɗannan tafasili suna bukatar sai an samu nafsi an gane ko fa arada rabbuka an yabluga ashuddahuma ubangijin kai so su cimma karfin su wa yastakhrija kanzahuma in sun girma sun balaga su fitar da kanzahuma ta su ta arziki to rahmatan min rabbik rahma ce daga ubangijin ka duk waɗannan abubuwa da sun ka faru wa ma fa'altuhu an amri yace to ba aikata shi ba daga kaina ba da umurni na bane zalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra wannan shine tawili fassara abinda baka iya hankuri akan shi wannan yake nuna muna ɗaliban ilimi idan ka ga mas'ala malamai suna tattaunawa ko sun faɗa kakkai saurin kuskurantar da su nemi a sanar da kai menene dalili har ka ji dalilan ka ji gani sun ya kamata a karɓe su ko bai dace a karɓe su ba amma in ka zauna kullun da kaji abu ka tuma ka ce ba haka nan bane in an ka baka dalilai kuma ka ga haka nan na shi ne hikima kuma ka yarda kuma ya za ka yi to ai an gama kuma ya ba sani ko ana fahimta ta ba yawwa to wannan shine abin da wato ya kamata mu gane ala ayyati hal wannan kissa dole tana bukatar sai mun yi mata wato raskwana saboda akwai abubuwa karkashin ta da ya kamata mu gane na farko mun hada muku imamu sa'adi yayi istinbatata akan wannan kuma doktor al-asghar ɗalibin albanin zaria rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'a al-muslimin ya yi tafi akan istinbatat kuma malamai sun yi istinbati akan wannan mas'ala kana diba tafsirai daban-daban zaka samu fawaid karkashin wannan kissa annabi Musa na cikin ulul azmi min rusul kuma ana masa wahayi kuma Allah ce je nemi ilimi wajen wani kina wannan nuna maka cewa mai daraja tana yiwa kafi wani ilimi daban-daban a wasu bangarori amma kuma wani Allah ba shi wani ilimi wanda baka da to sai ka je ka nema wajen shi kamar yadda laraba suke cewa aqalun nasi man jama'a uqulan nasi ila aqlihi wa a'lamun nasi man jama'a uluman nasi ila ilmi wanda yake kowa hankali shine wanda ya tattaro hankulan mutane ya ƙara da shi haka wanda yake kowa ilimi shine wanda ya tattaro ilmuka ya hada tare da shi in kai nemi ilimi fannoni daban-daban ga malamai to ya Allah sa duk ka gane su ka zan mutafallin mun gane wannan kyau abu na gaba wanda za mu ganewa a cikin wannan malamai sun yi istinbatin balaga bari mu dan hidda wannan istinbatin saboda mu ji daɗi eh alaramba dibo ba ba a danganta sharri zuwa ga Allah da an ka zo wajen fasa jirgi shi ya aikata kuma abu ne wanda yake ana ganin shi ba mai kyau ba sai ce fa arattu an aibaha arattu yace ni kana ji ko amma da an ka zo wajen yaro sai ce mi fa khashina an yurhiqu batuhu ya fa aradna an yubdilahuma rabbuhuma sai ya maida tabdili zuwa ga zuwa ga Allah da ya zo wa ammal hidaru fa kana li gulamai yatimi min fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahum wa kana abuhuma salihah sai ce mi fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma arada rabbuka ya maida shi zuwa ga Allah hatta da aljannu sun ka ce wa anna la nadiri a sharrun urida bi man fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada kaga a sharrun urida bi man fil ardi ihdina siratal mustaqim siratal ladina satami an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim bai ce ghairil ladina ghadibta alaihim ba muna gane wannan kissa ta cikin suratul shu'ara annabi ibrahim da yace wato allazi khalaqani satami fa huwa yahdini wallazi huwa yut'imuni ويسقين ستمي وإذا مرضت فهو يشفين بيتي وإذا أمرضني فهو يشفين eh wanda ga cewa ba za ga batar da umarni arama a'a ka tsaya ka koya ka iya in ka cimma kuskure to wannan kana da hujjoji ga dalilin ke nuna abu kaza kuskure ne sosai abu kuma wanda ya kamata mu kara na karshe sabanin da an kai mun kace da yace wa ma fa'altuhu an amri nan ne malamai suka rinja da cewa kenan shi matsayin annabi yake saboda ya ce ba daga kenan da umarnin Allah ne yayi to kenan ko wahayi an kai masa mun gane ko to anan sai mun yi hattara game da wato abin nan kafin ma mu faɗi wannan ya kamata mu faɗi wa ka'ida malaman balaga ta alqur'ani sun kace lokacin da zai fara mishi sharha sai ce zalika sa'unabbi'uka bi ta'wili sai ce mi ma lam tastati'a ta'un biyu ce kuma duk qurra sun yarda da wannan da ya zo karshe sai ce wa ma fa'altuhu an amri zalika ta'wilu malam tasdiya bai ce tasdiya ba nan kaga irin taujihin da ustaz dr fadl samar ra'i a cikin balagatul kalima fi ta'bir al-qur'ani da kuma at-ta'bir al-qur'ani tun da littafi biyu ne nan ya samu taujihi mai kyau saboda duk qurra sun yi ittifaki a nan kenan inda qurra sun kai sabani sai kai taujihin shi da wagga qira'a ce tace kaza kenan ita ta bi akan wannan tsari muna ganewa sun kace can ta'un biyu saboda lokacin abin ba a fassara ba akwai waya shi yasa ce tastataya da ya fassara mai ya shede mai budi har wuciya sai ce mi zalika ta'wilu ma lam tastaya saboda matsaloli yanzu sun yi sauki mun ji wannan da kyau abu na farko kenan abu na karshe wanda zamu kawo wannan kissa sai mun yi hattara akwai waɗanda suke kafa hujja da shari'a ta batiniya dama wannan mazhaba ta yan falsafa ce tun tun tun tun tun tun tun tun tun kayan mazo musulunci yan filozofi tun da su aflaton su sokrat suna ganin akwai duniya wadda muke yanzu al'alamul misali da kuma al'alamul haqiqi duniyar da muke cikin wai abin da ne ba duniya ce ta hakika ba akwai ta duniya ta can wani wuri Allah halicce ta to kaga wannan hatsari na to wannan filozofin kin shine sai ya haddasa mazhaba ta yan ramziya yan ramziya su ne symbol sai su ce maka in kaga kalma ba ita ake nuhi ba akwai abin da ake nuhi bayan ta shi yasa sai suka zo duk suka kore ma'anonin Qur'ani da Sunna to waɗannan sai shi al-batiniya sai sun kai tasirantu da su an gane ko sai sun ce lafazi yana da zahiri yana da batini sai an ka samu yan hakika su ko sun ka bayyana sun ka danganta kansu zuwa ga sufanci suka yi guluwi an gane ko sai aka samu kenan kuma wasu suna kiran akwai zahiri akwai batini wasu musu ce akwai hakika akwai kuma mi akwai majazi kaga daga nan suka zo suka yi ta'tilin nusus sai sun ka zama to ba su sallah ba su zakka sun ka ce duk wanda alamar da kace an ce ai sallah wannan duk alamat ne har cikin yan qur'ani sai ka samu da wannan akida suna ganin wannan don cin duke duke a kimu salata ba wai a duka aka yi ba kawai zuciyarka ta tsayi zuwa ga Allah kuna ganewa to kaga da ar-ramziya da yan al-haqiqa da yan batiniya da yan al-misaliya kuna ji da kyau da kuma wani wani sahaba da ta bayyana yanzu a kasashen larabawa yan alhadasa waɗanda su gani suka tafsirin qur'ani bai da babu wata ka'ida ta tafsirin qur'ani kawai wanda ta yi ma ka fassara su yan alhadasa kadiba cikin mafatihut tafsir na ustaz dr ahmad sa'ad al-khatib akwai ta cikin adab al-arabi lokacin da muka karatu a jami'a a libya mun taɓo wannan mazhaba ki an gane ko to waɗanda abubuwa duka akwai su da wanda suke cewa shari'a annabi musa ta zahiri ta shari'a khadir tami ta batini ta sai sun kace to kenan su suna da ko sun sha giya kai na ga ganin giya ta sun kasha amma daidai na in sun yi zina ba zina ce sun kai ba ai daidai na da nan sun kai ta halatta maka su da waɗansu abubuwa da wanda suke ganin ramziya ne sai sun kace ai waɗanda kissar da aka ce annabi musa ya kashe mutum khadir ya kashe mutum ko ba haka ba ya yi kaza ya kaza sun ce to a matsayin shi na bawan Allah mai ilimi sun ce ba gaskiya bane sun ce annabi Musa ba wai hakikatan wanga abu ya faru na ba su ne yan ramziya sai sun ce mafalki ne annabi Musa ya yi to waɗanda duk hanyoyi ne saboda sun aka yi mutane kasu yi aiki da nasi na alkur'ani da sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda kuma duk ya kwada cikin waɗanda ƙarshe kafiri zai zama tantagariya tunda zai nuna ba a sallah babu zakka duk wannan kawai ramzina sai sai son da symbol a symbol muna gane eh symbol kin gidan gwa ko ko mutum ya ce maka a an kai inda ibada ai tana da iyaka wa abudu rabbaka hatta ya ce kare kai ka bauta ma Allah sai yakini ya zo maka wani fassara yakini shine wai qur'ani to qur'ani ya zo ai shine yakini don haka ba bukata ai sallah ko ai zakka ko ai wani wani cewa abu da baka ta ce kare kini ilimi na wanda in kai ilimi kore kai ilimi kore ka kai can ka san Allah da kyau to baka bukatar sallah saboda ka riga ka san Allah kun yi musulmi kai da Allah babu wani abu wanda zai sa wani dama ana yin sallah ne don a tuna da Allah wa kini salata da zikiri to kai ka kai inda kore yaushe kana tuna Allah kidan baka bukatar kai sallah da kuma waɗanda suke ɗauka at-tawilatul batila wanda suke cewa wai sallah in an kauce a ce ai sallah tana ƙara ma mutum kuzari sai ce to ai shikenan tunda kuzari da taka karawa yanzu kai gudu na minti 30 ya haiwa kai sallah shikenan ya fadi problem sport ne to duka irin waɗannan abubuwa akwai su muna gaya muku don ku yi hattara ka nemi littafin al-milal wan nihal na imam ash-shahristani ka nemi al-milal wan nihal na ibn hazm al-andalusi ka nemi al-farq bain al-firq na imam al-baghdadi ka nemi musamman kan shi amin hajji sunna nabawiyya da shaykhul islam ibn taymiyyah rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami'al muslimin ka nemi abin nan al-mawsu'a al-muyassara fil adyan wal ahzab wal firq al mu'asira wanda majalisar malamai ta duniya ta makka ta dauki nauyin buga shi a kasar saudiya wanda sun kai abin nan akan shi an samu mutane daban-daban da sun kai bincike kan shi sannan kuma akwai littattafai na ustazu dr ahmad sa'ad al-khatib professor ne al-ghamidi afwan ahmad al-ghamidi professor aqida ne a jami'a ta Ummul Qura ya rasu rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin an gane ko to waɗannan dai littattafai ne na da suke koya ma ɗalibin ilimi yadda zai sanin tarihin akidu da kuma littattafai da dama da an kai musamman ustaz doktor munqiz saqar na kasar saudiya wanda asalin shi dan kasar suriya ne yana karantarwa a jami'atu ummul qura kuma yana karantarwa a mahad ali na rabitul alim al-islami waɗanda dai abubuwa ne da kamata a ce littattafai na sanin akidu da mazhabobi ka karance su in ka ji an faɗi wani abu kuma ka nemi littattafai na ma'ajimul ulum mu'jamul mustalahat na ilmu tafsir kamar mafatihut tafsir mu'jamul mustalahat na ilmul hadith lisanul muhaddithin ko kuma wanda yake fassara kalmomi a siyakin alqur'ani misali al-mufradat fi gharib al-qur'an na imam al-asfahani in cikin hadisi ne an-nihaya fi gharib al-hadith na ibn al-asir ko kuma in cikin ilimin balaga ne mu'jamul balagatul arabiyya na badawi tabana akwai mu'jamul nahw was sarf na ban ci mu'allifin shi in na tuna ina in ga muku shi akwai kuma mu'jamul mustalahat al falsafiyya akwai mu'jamul mustalahat al adabiyya duka ana yin ma'ajim na ulum saboda ka san yadda mustalah din yake an gane ko mu'jamul mustalahat ilmu tarbiyya an gane ko ka san mustalah din ga yadda ake nushi da shi to sai ka gani shin ya dace da abin da shari'a ta tabbata ko bai dace ba to kaga ka samu karatu mai yawa kaga fanni goma an gane ko ka samu kowane mustalah kamar ɗari kawai ka haɗa mudu'i nawa dubu to an rama kajin da za ka yi na baka kyauta ruwan Allah a haka ne za ka zaunto kana da ilimi waye in za ka magana ka ce su waɗanda sun kai ilimin nan sun ce ga yadda abin ya ce don ka a tuhumce ka sannan to in daidai ne ka ce daidai ne in ba daidai ba ne ga nasoshin da suke karyatar da wannan abin in kuma yan tare magana ta kare ba sai ka ce ka bakan ka wahala an gane ko to nan ya kamata mu dakanta insha Allah ta'ala sai darasin mu na gaba in Allah ya kaddara abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh